الرحيم babin abin da ya zo game da abin da ake lissafawa da shi min sahal daga karamar dabba fi sadaqati a wajen fitar zakka cewa karamar dabba ana lissafa ta ga masu dabbobi amma kuma ba za a karɓe ta daga gare su ba in suka ba da ita ba za a karɓa ba amma kuma za a lissafa ta a cikin abin da yake ya waje ba a kansu to ubaidullah ta min hadisi ya karɓo daga imam malik ya karɓo daga saurin da zai ne ya karɓo daga wani da na abdullahi na sufiyanu sakati wato irin wannan shine kamar mufhadi hadisi wanda yake an karɓo a isnadinsa akwai mufhadi wa mufhamu ma fi hirawi ba a faɗa ba shi yasa asali a wajen malaman hadisi kamar irin wannan hadisin za a ce rarrauna ne sai dai idan ya zo ta wata fuska wanda yake an ambaci sunan ɗan na Abdullahi Musa da Sakati ko ko ya zo da wani isnadin ba wannan ba amma ba haka ba idan ya zamo a hadisi sanadin ya zo da mafani to za a ɗauka rarrauna ne sai dai idan ya zamo sahabi ne aka yi bahaminsa in aka yi bahamin sunan sahabi kamar na an karbo daga wani sahabi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake manzan Allah ya ce to wannan ko da yake ba faduwa yayi ba amma ingantacce ne saboda me saboda dukkan sahabban manzan Allah Allah ya kara yadda a gare su adalai ne ba wani a cikin su wanda ba adali ba to an jaddihi ya karbo daga kakansa shi na Sufyan dan Abdullahi shi Umar ibn al-Haddadi ya aiki Sufyan a matsayin mai karɓar zakka daga hannun waɗanda zakka ta waje ba a kansu. Ya kasance yana lissafa ƙananan dabbobi ga masu ita. sai ya haɗa idan matsalar mutum yana da manyan shanu guda ishirin yana da yaran shanu ƙanana guda goma sai ce ai shanunsa sun kai talatin sai ya ba da tabi'i sai mutane suka koka suka ce a'a ya za ka ringa cewa za ka lissafa mana kananan dabbobin da muke da su a ce su ma za mu ba da zakka a jiki amma kuma in mun kai mun baka ba za ka yadda ka karba ba in mun baka ba za ka yadda ka karba ba shi yasa yayin da sufiyanu dan abdullahi ya je wajen sai da na umar sai ya ambata masa cewa mutane suna kokawa a game da cewa ana lissafa musu kananan dabbobi a wajen zakka amma kuma in sun suka bayar a ce ba za a karba ba sai sai da na umar ya ce yadda kai dinnan daidai ne za a lissafa musu ƙananan dabbobinsu ko da wadda bata isa ta taka ba sai shi mai kiwon ya ɗauke ta a hannunsa sai shi makiyayin ya ɗauke ta a hannunsa amma kai in sun baka kaka ce za karba ba ta isa abin da ake karba ba haka nan kaka ce za ka karbi dabba mai yawanci dabba wadda take zamba kuwa to ba a karɓarta a hannun masu dabbobi saboda sai ya zamo kamar kwaruwa ce ga su wanda ake karɓar dabbobin gare su su ne talakawa aka baka dabba mai yawanci ai a maimakon ta amfane ka sai ka ga wata yanka ta ko sai da ita ko rike ta sai ya zamo aiki to ko kuma wadda take renon 'ya'ya ko wadda take mai nono mai tsami ko wanda yake karan dabbobi wanda yake shi ke barbara da sauran dabbobin wata huzul jaza'a ta amma ka karɓi wadda take jaza'a da kuma wadda take saniya wannan daidaitawa ne wato wanda yake matsakaici tsakanin koma bayan dabbobi da wanda suke zababbun ba a ce a karbi zababbun ba ba kuma a ce a karbi wanda suke koma bayan ba a an da karba a karbi matsakaita a karbi na tsakiya imam malik ya ce a sahalatu ita ce karama wakacin da aka haife ta rubba wadda yake ta haihu ita suna renon ɗanta mahiru wadda ce ana nufin mai ciki dabbar da take da ciki ita ce mahiru wato an sa da dugo a kan ka'in in ko an ce mahiru na bara dugo to wannan shi ne dabba da take mai tsamin nono naman ta tso a nonon ta nonon ta tso a tsani yake to a kulatu kuwa ita ce akuya wadda ake kiwata su don naman ta yi yawa wadda ake kiwata ta taimako don a ce ina malik yace game da mutum yake yana da dabbobi amma dabbobin nasa ba su kai matsayin a ce sai ya ba da zakka ba sai dabbobin nasa su- suka hayayyafa kafin a ce mai karɓar zakkar ya zo da rana ɗaya tak ya zamo da sa- a, da sababin hay- hayayyafan nan da suka yi sun kai yadda za a ce zakka ta waje ba imam malik ya ce idan dabbobi suka kai da tare da 'ya'yansu ko da jiya aka haifa suka kai abin da zakka ke waje ba a ciki to wajibi ne shi ne dabbobin ya bada zakka Wani abin da ya sa aka faɗi wannan cewa haihuwar dabbobin nan wato abin da dabbobin sun haifa kamar su kansu ne inda dai daga jikinsu ya fito wannan ya bambanta da abin da aka samu karuwa da shi na daga dabbobi ta fuskar siye ko kyauta ko gado In- don don wannan ya zo ne daga waje dabba ko da yake haifar da aka yi to aisha ta zo ne daga ciki ta zo ne daga iyayenta da suka haife ta ya- wadda ta haife ta shi ya sa ko aka biyo aka karo a garke ko aka bayar kyauta aka hada da garke ko aka gada aka sa a garke wannan ai da bambanci daga waje ta shigo inda za a kwatanta wannan urura kaya na siyarwa da kudin kayan nan bai kai abin da zakka ke waje ba a ke ba bai kai kimar zakka ba sai ko mai kayan nan ya sai da shi sai ya zamo ya samu riba wanda in an hada da asalin kudin jarin ya kai zakka ya sai da shi da kudin da yake sun kai abin da ake fitarwa da zakka sun kai misali a wannan hali za a ce mai dukiyar nan ya fidda zakka ga riban nan da ya ci tare da ra'asul malin duk da cewa riba ba ta shekara ba amma saboda ai ta fito ne daga jikin uwar kudin sai ya sa shekarar ta shekarar uwar kudin wa haulul ribi haulu ra'asul malin shekarar riba shekarar ra'asul malin da a ce ko riban nan ba wai ta fuskar sai da wani abu na ya samu ba a'a ka'ida ce ko gado kamar kyauta aka ba shi ko sadaka ko ko gadaye ba za a ce ba zakka a ciki har sai shekara ta kewayo daga ranar da ya samu ko daga ranar da ya gada imam malik ya ce ‘ya'yan dabbobi suna cikin dabbobin na kamar yadda ribar dukiya take daga cikin dukiyar sai dai akwai inda yake da 'ya'yan dabbobi da ribar da ake samu a kayan sayarwa suke sun bambanta a wani bangaren akwai wani bangaren da yake an samu bambanci tsakaninsu asali shi ne cewa duk da yin wato hukuncin su daya to amma akwai inda yake sun bambanta inda yake sun bambanta shi ne inda a ce mutum yana da zinare ko azurfa zinarin ko azurfa da yake sun kai a ce a fitar musu da zakka ma'ana sun kai misali sannan kuma sai ya samu karuwar dukiya kamar ya gaji wata dukiya ko aka ba shi kyauta ko aka ba shi sadaka to sai gane dukiyar da yake ya samu karuwa da ita ba zai ce ya fitar masa da zakka ba tare da dukiyarsa ta farko ya lokacin da ya fitar zakkar dukiyar ta farko sai ta idan shekara ta dawo bisa wannan karuwar da ya samu daga ranar da ya samu misali da a ce nisabin zakka naira dubu ɗari uku ne shi da wuce yana da naira dubu ɗari uku wanda yake fitar mata da zakka duk watan raja to sai da muharram ya zo kuma sai ya gaji wata dubu mai ta ko dubu ɗari ko aka ba shi kyauta ko aka ba shi sadaka to yanzu ba idan rajab ya zo zai fitarwa da dukiyar nan tasa ɗari uku dubu ɗari uku zakka inda shekara ta kenan amma wannan wadda aka ba shi kyauta a muharram ko ya gada ko aka ba shi sadakarta ba zai fitar mata da zakka ba sai wani muharram din ya zo a ga sanan ta bambanta da dabbobi inda in dabbobi ne ya samu karuwar su wannan zai riskar da su da ainihin iyaye abu nasa na hannunsa zai riskar da su ya hada ya fitar musu da zakka wakati daya yan ko da fa'idantar su din da ya ba su shekara a hannunsa ba matukar wanda suke hannunsa shekarar da yake fitar musu da zakka ta zo yadda aka faɗa a baya ba ce mutum yana da tumakai ko awakai ko shanu ko raguma da kowane a ciki ya kai matsayin aftar masa da zaka sannan da a ce yana da raguman sai ya samu karuwar ragumi daya ya hada da wancan ma'ana aka ba shi kyauta ko sadaka ko ya gada ko ya samu karuwar saniya guda daya ya hada da garken shanunsa na da ko ya samu karuwa da akuya daya ya hada da garken awakansa ko tumakansa na da to sai ya fitarwa da wannan wadda ya samu karuwar da ita zakka tare da nau'in abin da ya samu fa'ida na daga wannan yayin da zai fitarwa wanda yake hannun nasa zakka shi yasa da a ce yana da awakai masalar guda ɗari da goma yana ta musu da zaka ne a duk watan muharram har da musu zaka a watan muharram ana nan safar rabi lawan rabi lahira jumadar ula jumadar lahira rajab na zuwa sai aka ba shi kyautar tumakai ko awakai goma sha biyar in ya da wancan nasa nawa kenan ba su zama ɗari da ishirin da biyar ba ɗari da ishirin da biyar ne yake waje ba a cikin guda biyu to shi yasa yanzu idan watan muharram na zuwa sai ya hada da asalin wadda yake da ita da wannan da ya samu karuwar da ita iya fita musu da zakka a watan muharram da wanda ko idan da kudi ne ba haka yake ba kowanne yana nan bisa shekararsa to imam malik ya ce wannan shi ne mafi kyan abin da na je a game da wannan hukuncin cewa su dabbobi wanda aka samu karuwa da su ana riskar da su da wanda suke a hannun da matukar su waɗanda suke hannun sun kai lissafi to sai a riskar da su amma idan kuɗi ne kuwa aka samu karuwa da su to wannan ba a riskar da su da kuɗin da suke hannu za a fitar musu da zaka ne in shekarar su ta kewayo sai shekarar su ta kewayo sannan za a fitar musu da zaka sawa'u sun kai lissafi ko bai kai lissafi ba matakar dai wancan na hannun su sun kai lissafi yadda za a game da zakar shekara biyu idan suka haɗu a kan mai dabbobi mutum ne yana da dabbobi shekara ta kewayo mai karɓar zakka bai zo ba shi yasa bai fi da zakar ba sai har wata shekara ta da ta kewayo sannan mai karɓar zakka ya zo ya zama kenan a kansa akwai zakar shekaru biyu to ya za a yi a irin wannan hali sai za a yi bayani a nan wajen. Ba ya ce Imam Malik ya ce, Tsarin da ake bi mu a wajenmu a game da mutum da zakka ta wajaba a kansa alhali rakumansa sun kai kamar rakumi ɗari ya zama mai karɓar zakka bai zo masa ba har sai da wata zakar ta zo gare shi sai da shekara ta sake kewayewa sannan mai karɓar zakar ya zo sannan mai karɓar zakar ya zo masa alhali raguman sun halaka sai ko raguma biyar su kaɗai ne suka rage Imam Malik ya ce a sadaka ta yi shi mai karɓar zakar zai karɓi zakar bara da zakar bana a daga cikin wannan raƙuman guda biyar wanda suka wajaba bisa shi mai dukiya zai tarbi kenan wato sha ta yi awakai guda biyu a kowace shekara wato kowace shekara a kuya ɗaya لأن الصدقة domin zakar إنما تجب على رب المال tana jaba ne bisa shi mai dukiyar ranar da zai fitar da zakar dukiyar فإن هلكت ماشيته idan dabbobinsa suka halaka
أو ملك ko ko au ta karu إنما يصدق المصدق بعد ما ما يجب يوم يوم الصدق shi mai karɓar zakka zai karɓi zakkar abin da ya samu ne ranar da ya zo karɓar zakkar ba a isina da yadda yake a baya ba a isina da yadda abin yake a baya ana isina da yadda yake ne a yanzu sai za ka shi wannan idan da a bara yana da rahuma goma amma shi mai karɓar zakka bai zo ya karɓa ba sai bana ne mai karɓar zakka ya zo sai zama rahuman sun dawo wato guda biyar to zai karɓi zakkar biyar ne ta bara da zakkar biyar ta bana ita biyar ɗin nan dai tana nan a bara ko yanda take a bana shi yasa za a bada zakkar biyar ta bara da biyar ta bana amma biyar ɗin da yake ta halaka kafin wannan shekarar ta zo wannan ba a cewa shi mai raƙuman sai ya fitar da a zakkarta to saboda an faɗa da man shi zuwan sa'i ya karɓi tabbata a sharaɗi ne na wajen su yi a cikin zakar dabbobi ko yadda mai mutu sanar da faɗa wa hawa sharuɗi wujudin in kana wa bala wa kama da hu yasta kabilul warisu to فالآن على رب المال صدقات idan zakka daban-daban ta taru akan mai dukiya ba guda ɗaya ba ليس عليه أن يصدق ba abin da yake wajibi a kansa a ce ya fitar masa da zakka sai ko abin da shi mai karɓar zakkar ya samu a wajensa
فإن هلكت ماشيته shi yasa idan dabbobi suka halaka dabbobi mai dabbobi ya zama sun halaka أو وجبت عليه فيها صدقات ko ko zakka da yawa ta wajaba a kansa a cikin dabbobin ولم يحرمه شيء ya zamo ba a karɓi wani abu ba daga gare shi فهلكت ماشيته kulluha har sai da dabbobin nasa gaba ɗaya suka halaka أو سارت ko ta dawo zuwa matsayin da ba zakka a ciki kamar yana da raƙuma goma in suka shekara ba a zo an karɓi zakka ba kan baɗi sai Allah sa kuma da dawo
a to sai baɗin ne shi mai karɓar zakkar ya zo to a wannan ba zai karɓi kame ba inda yanzu haƙƙi ya samu a wajensa ba ya ce masa yau ai bara kana da guda goma ne sai ka ba da zakkar su ba a'a to ina goma suke ina me yasa kai baka zo ba to إنه لا صدقة shi ba zakka a kansa ba kuma za a ce sai ya biya ba a cikin wani a cikin abin da ya bata ko ya halaka ko ya wuce daga shekaru
لا يعني التمييز على الناس بالسلفة babin hani a game da a ce za a kuntata wa mutane a game da karɓar zakka ba daidai ba ne wajen karɓar zakka a kuntata wa mutane wato a ɗora musu fiye da abin da Allah ya ɗora musu
الذي أعمال Ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Abu Sa'id al-Ansari ya kaba daga Muhammad ibn Yahya ibn Habbana ya kaba daga Qasim ibn Muhammad ya kaba daga Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wa sallama ta ce an wuce sayyidina Umar ibn al-Khattab da wasu dabbobi na zakka ya ga wata akuya a ciki cikakkiya mai katuwar hansa sayyidina Umar ya ce wannan kuma akwai daga ina sai suka ce ai akuya ce daga ta zakka a cikin dabbobin da ake karbowa ne na zakka sayyidina Umar ya ce da'i'una duk yadda aka yi masu akuyan nan ba da san ransu suka ɗauka suka bayar ba dole aka yi musu suka ba da wannan wanda yake da akuya irin wannan ai ba zai so rabuwa da ita ba لا تقتلوا kan ku nemi ku da hankalin mutane لا تعودوا حضرات المسلمين kan ku ce za ku rike zaɓaɓɓen dukiyar musulmi ku ce zaɓaɓɓen dukiyar musulmi za ku dosa a wajen karɓar zakka a matsakaiciya aka ce a karɓa ليس هو الإنسان ku kauce daga mai yawan nono dabba wadda take mai yawan nono ita ce wadda take abinci ce
وأتمنى bai lata min hadisi ya karbo daga imam malik أن يعادل ya karbo daga abu sa'id محمد ya karbo daga mamman ibn habban habbana wato sanadin da wancan da wannan duk ɗaya ne أنه قال cewa shi Yahya- Muhammad ibn Yahya ibn Habban ya ce أخبرني رجلان wasu mutum biyu daga Banu Ashja'a sun bani labari Ashja'u din sunan kabila ce أن محمد بن مسلمة cewa Muhammad ibn Usman al-Ansari
كان يأتيه ya kasance yakan je wajen su yana mai karɓar zakka فيقول رب مالي ya ce da mai dukiya أنت مالك da kanka ka kawo min zakkar da ta wajaba a kanka a dukiyarka ولا يقول إليه شاة shi yasa shi mai dukiyar mai dabbobin nan baya jawo akuya zuwa ga Muhammad ibn Maslamata فيها وفاء منها wadda ta isa ta biya abin da ya wajaba akan mai dabbobin nan إلا قليلا sai Muhammad ibn Maslamata ya karba ba a cewa ni wannan ba taimun ba kana da irin wannan zaka kawo min wannan a ba ruwansa in dai wadda aka kawo ta dace da wadda za a kawo a wannan matsayin to karɓar ta yake قال بعضهم Imam Malik yace الذي عندنا tsarin da muka tarar malamanmu na kai
والذي ألوت عليه أعلم wanda na riski malamai a garinmu a kansa أنه لا يغيب على المسلمين cewa ba daidai ba ne a ce a kuntata musulmi a game da zakarsu وأنه بلغ منه cewa abin da yake akwai a karba daga gare su abin da suka bayar daga dukiyarsu
أهل السلامة وما يجوز له أعظم mai rukon zakka da kuma wato waye ya halatta ya karba daga zakka
الشركية على أعماله ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga imam malik عن زيد بن عبد ya karbo daga zaid ibn aslama الله بن يسار ya karbo daga adayin yasari أن رسول الله صلى الله عليه وسلم wato hadisin yadda muwadda ta kawo shi ya zo ne mursali inda ɗan ne tsarin tajiji ne shi yasa a hadisin nan ba a faɗi na sama da tajiji ba ya zama mursali kenan amma abu dawud da ibnu maja sun ruwaito hadisin nan daga zaid ibn aslama daga ada'u shi kuma ada'u ne tsarin ya karɓo hadisin daga abi sa'id al-khudri shi yasa su sun kawo isnadin cikakke a ruwayar su ba mursali bane kenan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce zakka batta halatta ga wanda yake mawadaci kaga duk wani mawadaci kenan tun daga niyin ya kira ce da yake ta zo fi siyakin nafi annabi wasu fi siyakin nafi ko su fi dulbumuma in na kira ta zo a cikin nafayi sai a ce ta fa'idantar da umuri yana cikin wato a sigogin umuri shi yasa a nan hadisi ya zo amin amma sai da aya ta qur'ani kuma ta yi tasirin sa ita ce wacce aya suratu tawbati inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha aka ce su masu aikin zakkar masu tara zakkar ko ajiyarta za a ba su zakkar ne don wannan aikin da suke sai yasa a sannan ba a damu ba ko sun fi kowa kuɗi a garinsu wanda duk yake ya ajiye kudinsa yake zai aiki na musulmi to ai matsayinsa kamar ba mai kudin ba ne ai moran kudi juya moran kudi juya to wanda yake da kudin da zai juya din amma ya ajiye bai sa juyawa ba ya koma aikin al'umma to wannan sai a bashi matsayin wanda bai da komai ma sai a bashi kenan sai yasa wannan aka ce yana daga gurare guda hudu ko guda biyar da yake aya ta qur'ani ta yi tasirin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya inda mai manzo mata tafsir wato zamzami sai da abdulaziz zamzami yake faɗa wa qalla lam yujad siwa arba'ati ka ayatul aswat aw kal jizyati والصلوات هاتزوا عليها والآملين رمها إليها حديث ما أذين في أولاها قصة وأيضا حصة ما تلاها لقوله أمرت أن أقاتل من لم يكن لما أتيت قابلا وأصبت الباقية النهي عن كل الصلاة والزكاة للجن وكلا أكيد قرآن يا تأسيس السنة كتن بسكة يوزوها با abin da ya fi yanzuwa shi ne ita sunna ce tasirin Qur'ani Qur'ani ya zo amin sunna ta zo ce tasirinsa amma a samu sunna ta zo amma hadisi ya zo ya yi tasirinsa ya zo ya yi tasirin wato alƙur'ani ya zo ya tasirin wannan sunna to kaɗan ne lai ne da cewa arba to su malaman ma suka ce gaba ɗaya guda hudu wuri hudu ne inda hadisi ya zo ani suna ta zo amma a qur'ani ya zo ya tafi su ka ayatul aswad kamar aya da take magana akan halittin gashin dabbobi cewa a iya rukon tufafi daga gare na suratul nahl kenan ko min aswa fiha wa bariha wa shariha asasan wa mata'an ilahi to wannan aya ta yi tasirin ma'udina min hayyin faho mai tuka duk wani abu da aka rabo shi daga jikin mai rai ya zama mushi ya zama na jafa kenan a to wannan aya ta qur'ani ta yi tasirin wannan cewa banda kamar gashi gashi matukar dai datso shi aka yi to dahiri ne ko idan binciko shi aka yi ne su ne yake da jasa mafahun mai mota da yake injizat injizat to sai kuma tarjibiyati ya umarta an bukatar nasa ta ya kuru la ilaha illallah aka tafi sun sa da fadin katil bin la nuna har zuwa hatta yanzu jizyata an yadu muhim sa jirona wato wasalawati ta ta zuwa alaiha sai ta zuwa salawati salatu rusba ta yi tafi sun hadisin da yake nuna cewa ai sallah bayan asuba ko ai sallah bayan la'asar ba daidai bai a to ya zama kenan kamar kowace sallah ko da kafarin lafi ake bin mutum da yara masu sannan to amma wannan aya ta hafi zuwa ala salawati sai ta nuna cewa wadda ake bin mutum ko sannan yara ma ko a sannan yara ma wal adilina sai wannan laje na hudu shine inda inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wal adilina alaiha yayi tafsirin wannan hadisin na la tahillu sadaqatu lil ganiyya shi yasa kamar malikawa suka ce idan mai aikin zakka ya zama fakiri ne to sai ya karba ma da bangare da fuska biyu ya karba da sunan anibi ne ya karba kuma da sunan fakiri ne inda shi wato ya ya wuce fakirin ta shi fakirin in an ba shi daga zakka duk da ba aikin zakka yake ba in zai kirki da kudin da aka ba shi daga zakka sai ko wannan ko an ba shi daga zakka da sunan shi amili ne to tunda aikin zakar yake yaushe je shi dake da kudin nasa eh ka shi yasa aka ce to amma sake kara masa da sunan cewa kuma shi fakiri ne a sake kara masa da sunan shi fakiri ne kuma daga wannan kenan za mu gano wani abu cikin tsarin musulunci na kula da masu tsayawa da bukatun al'umma a yake nan wanda yake mai tsayawa da bukatun al'umma kamar wani mai aiki wani ofis wanda ake bukatarsa ko mai koyarwa ko abin da ya kama da haka ashe lalle ne kenan a tabbata an tsaya masa da bukatunsa don ko da haka ne zai iya yi shi yasa duk wannan aka shar'anta su aka ce ma har wannan har wani gata ake masa ko sai da zarar wanda yake fakiri doban cewa shi yana tsayawa ne da ayyuka na al'umma wani abu ne da al'umma ke bukata zuwa gare shi to zakka ba ta halatta ga wanda yake mawadaci in ka ga an ba da zakka ko da ga wanda yake mawadaci ne wato a ce kuma zakka ta halatta gare shi sai guri biyar na farko wanda ya tafi yaƙi don taimakawa addinin Allah mutumin da ya fita yaƙi don taimakawa addinin Allah to duk kuɗinsa ko a garin su ya fi kowa kuɗi ya cancanta a bashi daga zakka tunda dai ya kyale batun kuɗin nasa ya fita taimakawa addinin Allah a sai kenan sai a dubi wannan yayin bai tsaya cewa ba za ya tattalin kuɗinsa su karu ba a galibi mai kuɗi ƙoƙari yake kuɗin sunnin ku yanzu zai ta mafarke mafarke ba wata kila kan baɗi kuɗin nan sun kai kaza to amma shi ya kyale wannan ya kyale dukiyar tasa ya fita yaƙi don ya taimaka wa addinin Allah to ko kuma na biyu wanda yake mawadaci ne amma a iya bashi daga zakka mai aikin zakka mai aikin tara zakka ko raba ta ko kuma wanda yana da kuɗin amma kamar marashi ne saboda ana bin sa dukiyar da abinda ake bin sa ya ci karfin dukiyarsa ya zama idan da a ce za a biya abinda zai saura a hannunsa ba komai ko ko bai kai misali ba ko kuma ga wanda yake an ba fakiri daga cikin zakar shanu masala sai fakirin nan zai sai da san da aka ba shi sai wannan da kuɗin sai sa ya siya to wannan san na zakka ne amma shi a hakkin sa ai ba na zakka bane tunda kuɗin sai sa ya siya Yadiyar shi ne mutumin da yake yana da makoci, makocin almajiri ne. Sai aka kyauta, aka bayar daga zakka ga wanda yake miskinin alma'a makocin nan nasa wanda yake miskini almajiri. Shi ko wannan miskinin da aka bashi, shi kenan da ya dafa a cikin zakkan nan da aka ba shi sai shi ba ya ba shi makocin nan nasa mawadaci yanzu shi wannan mawadacin ya halaka ya ci domin shi a haƙƙinsa kyauta ce aka ba shi ba zakka ba ya fita ta fita daga sunan zakka ta koma kyauta kuma shi ma wannan dai a ciki kaga yana nunawa kenan idan kana da makoci wanda yake za ka kyautatawa du'a wato karkace to ainihi ba sai na kula da shi ba me sai na kula da shi bera kai da kake mara shin idan ka ɗauka ka bayar ga makocin naka me shi haka din yakan zamo nuna masa cewa a ce shi ma ya fi cancanta a ce ya bayar da inda kai ma da kake kake kunkutawa amma dai ga shi kafin yadda kai ka bayar ka kunkuta din ka bayar to ballanta na shi ƴaƴan ballanta na shi to imam malik ya ce tsarin da ake aiki da shi a wajenmu wanda muka samu malamanmu suna aiki da shi game da raba zakka cewa wannan bai kasancewa sai ko bisa fuskar istihadi daga shugaba shugaba shi zai za ya duba allah ya faɗa gurare takwas wanda su suka cancanci zakka amma ba za a ce don Allah ya faɗe su takwas don an karɓo ɗari takwas na zakka kowanne sai an ba shi ɗari ɗari ba a raba daidai a abu ne wanda yake abin wakiltawa ga shi shugaba na musulmi ya duba ya ga wanne ne ya fi bukata ina ya kamata a fi tsayawa ta a tsaya a ci da zakkan nan wajen yaki ya fi a sannan dangane da halin da ake ciki ta aƙidar zakkar ko ba su yawanta game da bayi ko farko bayi shi ya fi a wannan wakacin bayi kuma a'a wakacin da yake miskinai sun yawa ne miskinai sun yawa ne ya za a taimaka musu sai zama a ciyar da zakkar nan a nan ko mafi yawanta a ciyar da ita a nan shi yasa ba magana cewa a'a tunda an faɗi takwas sai a raba musu daidai domin su malikawa suna ganin lamun nan na inna masadaqatu lil fuqara'i to lamun suna ganin na istihqaqi ne ba na mulki ba shafi'awa ko suka ce a a lamun nan na mulki ne tun da yake ko na mulki ne mutum biyu sun mallaki abu ya zaka in ka tashi raba musu ba dole ka raba musu daidai ba in mutum uku ne ma suka mallaka za ka in ka tashi raba musu ba dole ka raba musu daidai ba inda dai ai mulki ne amma malikawa da hanafiyawa suka ce a lamun na lilfukara'i na istihqaqi ne ma'ana su suka cancanci a basu wani su bai cancanci a bashi ba amma ba cewa aka yi sun mallaka ba balle a ce dole sai an raba musu daidai sai yasa wannan wato yana da matsala ta fikihu wanda nahau ya shigo ciki baro ya za kuma masu nahawu sai su duba su gani inda dillani na jarra ya zuwa qur'ani a guri nawa ne ya zo lil mulkiyati inda guri nawa ne kuma ya zo lil istihqaqi da sauran yanda yake ya zo a hadisi dan a gano a ta fuskar nahawu wata wanne a ce mazhababunan guda biyu za a furin jayarwa yanzu da abiya ya zo yabi mafi yawa ai shi ne asali ko ba ya bi kaɗan ba in aka ce a ƙur'ani ya fi zuwa lil mulkiyati to kaga kenan a ce in za za a tsaya iyaka nan sai a ce to ai shafi awa kenan sun fi hujja in kuma a ƙur'ani ya fi zuwa lil istiqaqi sai a ce inda za a tsaya iyaka nan to a ce malikawa da nasiyawa sun fi hujja kenan ko to sai a tsaya a duba ko tun daga alhamdulillah ga laminan da ya zo da yawa a ƙur'ani ko to ba a kai wa lamai kullahu wa lamai kullahu kufa an lahu din wala Allah shi ne na karshe ko ko akwai wani bayan sa falaki da za su ai ba lamin jara ko ko akwai to kaga wa lamai kullahu wannan lamin shi ne na karshe ko ko da ne to a kowanne daga cikin bangarorin da yake zamo yana da bukata ya zamo yana da yawa su sa ta wannan bangaren gwangwanin yadda shi shugaba na musulmi ya ga ya dace ba da amin au amaini au awani ta yi don an ɗauka an ba wannan amma a ƙarshe bayan shekara ɗaya ko shekara biyu ko shekaru da yawa abin ya koma hannun wancan ɗin ne wanda shi ba a ba ba ya sa kenan wannan wato yana daga nazari ya itisadiya tsare-tsare na tattalin arziki wanda imamu malik ya faɗa a cikin wannan littafi nasa mai girma inda wannan tsari ne na tattalin arziki cewa yau kudi suna juyawa kakka ɗauka aikin da suka fara zuwa a nan suke ta yi sai su juya su karaɗa su karaɗa har su kai hannun ma wanda ba a taɓa zaton za su je hannunsa ba matuƙar kuɗi suna juyawa ko abin da yanzu wato na turawa suke kira ƙaƙa mai tabliya effect mai tabliya effect cewa kuɗi aiki juyawa suke yi sa iya kobawa hannun wani can wanda da farko ba shi aka ba ba ko ba ga hannunsa suka je ba to shi yasa sai a fifita ma'abuta bukata ma'abuta yawa duk inda aka sami irin wannan imam malik ya ce bisa a bayanin nan da na riski waɗanda na yadda da su daga ma'abuta ilimi a kan wannan na riski waɗanda na yadda da su daga ma'abuta ilimi ya sa wato kowace imam malik ko a gurare da yawa yakan tsaya ya bambanci yana nuna cewa akwai wanda suke bayan na Allah zaɓaɓɓu ne na Allah amma ba ma'abuta ilimi ba shi yasa ba daidai bane ka dushe su don ilimi ka iya zuwa wajen su don su ma addu'a wannan daidai ne bayi ne na Allah Allah ya yarda da su amma an magana ilimi ce to kake ce za ka je wajen su akwai kuma wanda suna da ilimin amma ba yadda ba ga ilimin amma akwai abin da ka sa a gaba daban to su ma wannan kake ce za ka wajen su akwai kuma wanda suke ma abota ilimin wanda yake su Allah suka dosa da ilimin su to wayannan su ne abin zuwa su ne irin su yake cewa man arramin ahli ilim kaga akwai magana da aka karbo daga gare shi yake cewa a masallacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na manyan mutane fiye da saba'in wanda kowanne a cikin su na tabbatar da zai addu'a al'amudu dai daga al'amudan masallacin nan Allah ya mai masa da shi zinari Allah zai karba amma ban tsaya karɓar ilimi a wajen su ba domin ba waɗanda suka cancanci a tsaya karɓar ilimin ne a wajen su ba ba irin wanda suka tsaya ba wanda suka cancanci a tsaya karɓar ilimin ne a wajen su ba yasa kome da gurbinsa kome da matsayinsa ba kamar yadda yanzu sau da yawa muke rugewa ba yanzu da a ce wani zai ba da labari cewa gobe ai kaza za a gobe da zo ai kaza da domin zai a ce ma ko magana ya faɗa ta addini wai dole a yarda wanda kuma ba haka bane dai wannan an masa buɗi ne an masa bukata ba ta wani matsayin amma kuma a bangaren ilimi ba lalle ilimin sa ya kai ba ba lalle ilimin sa ya kai ba shi yasa komai a koma ga ma'abucinsa kowane abu a koma ga ma'abucinsa haka nan kuma duk cikin ilimin mutum don Allah yi wa wani mukashafa haka kawai dan ji ba ya masa mukashafa ba ita zai ɗau ilimin sai zama hijabi sai ya tsare kansa kuma kai ya tsare ka wai kakka yadda da mukashafa da Allah ya yi wa wancan kaga shi ma an kai abu gaba ba ga matsayinsa ba kai Allah ya hore ma ilimi amma Allah bai hore ma wannan mukashafa ba ka gyale wanda Allah ya horewa sai kaka ka gyale wanda Allah ya horewa to Imam Malik ya ce, Yi aikin zakka ba a ce ga gwagwadon abin da za a bashi daga zakkar ba. A'a, an bari ne gwargwadon yadda shugaba ya ga ya dace a bashi. Gwargwadon yadda shugaba ya ga ya dace a bashi. Sai yasa malaman suke da malikawa suke cewa in an gama gaba ɗaya ɗauka cancantan a bashi, a ɗauka ɗin a bashi. don in ba a bashin ba ya bayi da zuwa ya daina aiki to kai da kake shugaba za ka bar sauran ayyukanka ne ka koma aikin tara zakka ko kowa za ka sa kuma yi amma in ma da ya tara din ya zamo ai gaba ɗaya wanda ya tara ba ta huce a ɗauka a bashin ba to a ɗauka a bashin tunda dai ai ya tsaya da wani aiki ni wanda yake rukuni ne guda a addinin musulunci shi ne tara zakkan nan karɓar zakkan nan a yi tara zakkan nan ko karɓar ta rukuni ne guda a addinin musulunci tunda zakkan nan rukuni ce ta addini kuma akwai inda ba ta waje ba sai in mai karɓar zakkar ya je ko kamar zakkar dabbobi wa hushar ujurin in kana wa balaga wa qabalahu yadda kabilul warisu yanda ne mutasar yake faɗa ko to ko kana nan Allah ya kada shi.
in da zai karɓa ba ta tsada a kan ai sanadin wajen ki ne sai dai idan ba an zo to a iya lissafa masa har ta bara a ko har ta bana a in an zo amma idan gaba ɗaya ba a zo ba ai ba za a ce ta sai ta sai an je sannan ne take ta waje ba to na kamar yanzu kuma da addini ba da wannan gatan ta wannan fuska eh to ya wannan hukuncin zai zama abin da yake hukunci shi wanda dukiyar take gare shi sai ya kokari ya ga ya fitar yau shi da kansa ya jibinci rabawar ko ya wakilta wanda zai wakilta a kan rabawar amma yawowar addini bai da irin wannan laifi ne da dukkan musulmi ke tare da shi idan zai dauka bayan shi tunda bai da dukiya ko ba kaza ba kaza ba ruwansa a'a hadda shi domin wajibi ne akan dukkan musulmi ya tabbatar akwai su'adu din nan masu tara zakka eh wajibi ne akan kowane musulmi ya yi kokari ya kariya wata wajen tabbatar da akwai su'adu din masu tara zakka eh amma eh, kuma dangane da su masu kudi eh, masu dukiyar sai zama kowa ke nan sai istihadi a sannan ba ya ce tunda kuma an rasa gaba daya ai shi kenan ya sha ba mutum da a wannan halin abu ne wanda yake ba irin wanda ba ba akwai bane ba a samu zuwa wajensa ba a a wannan gaba ɗaya ne ya zama kamar babu ko to Allah ya saka da